الله الرحمن الرحيم الله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العدل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونحن أنا زاوية شيمات أو أمار كي كنتي في المال وجود a yau muna litinin hudu ga watan ramadana hijiran shugaba annu muhammadu sallallahu alaihi wasallama dubu daya dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ashirin da bakwai ga watan hudu 2020 miladiyan annabi isa alaihi salam muna cikin suratun nahli aya ta tamanin Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lamu ba'da ilmi shay'a wallahu alimun qadir inna Allah alimun qadir Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana wahdaniyansa tun daga inda muka dauko karatun ko tun baya da yake cewa lillahi yajidu ma fis samawati ma fil ardi har yazo wajen jejen da yake gaya mana cewa wallahu an zala minas sama'i ma fa haibi darda a ba'da mutiya Allah subhanahu wataala ya dinga dai gaya mana to karatun mu na baya da zamu dan koma baya kadan wanda karatun da aka sa jiya wajen bai samu ya fito ba bisa matsalan rakudin da aka samu shine Allah subhanahu wataala yake ce wa auhi rabbuka ila nahli أن اتقذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات سبل ربك ثم كلي من كل الثمرات فسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب فيه شفاء للناس الله سبحانه وتعالى يا جامع cewa shi ya wahayi makudan zuma cewa an ittaqizi min aljibali buyutan kirki duwar wadi su zamo nan ne gidaddajinki da kuma duwatsu a littaci ziminal jibali ki riki duwar wasu wato wa minal jibali buyutan wa minal shajari ki riki gidaje a jikin itatuwa wa min ma arshuna da kuma yadda mutane suke shiryawa don zama ko gida ko kango ko tanti sun makule min kullum samarati sannan Allah ya ce mata ita kudan zuman nan ta ci daga dukkan 'ya'yan bishiya duk abin da ta ci na 'ya'yan bishiya Allah ya tabbatar da cewa da ta cire kuma wato abu mai fa'ida a cikinta sun makuli min kullum samarati fasuliki subula rabbiki shiga hanyoyin ubangijinki a nan ma malamai suka ce Allah ya girmama zuman ne sai ya raba ta zuwa gare shi ya ce rabbiki ubangijinki ya subula rabbiki zulula ya kina abin sawwakewa an hore miki wannan duk ki shiga fasuliki subula rabbiki zulula ya kharuju min buduniha sharabu abun sha dai fita daga mene daga cikin cikinta ya kharuju min buduniha sharabu mukhtalifun alwan fi shifa'un linnas wanda launinsa daban-daban kamar yadda ke muka faɗa akwai launin fari akwai ja akwai baki akwai kuma shuɗi akwai kuma fatsi-fatsi duk a cikin launin zuma fi shifa'un linnasi inna fi zalika ko la'ayatan liqaumin yatafakkaru Allah ya ce lalle cikin haka akwai aya akwai ko kuma eh akwai aya ga mutane wanda suke masu tunani a cikin wannan kudan zuma aka ce sayyidina ali karramallahu wajahu yace dan Allah ya gwada mu duniya ba komai bane sai ya sa mafi tsadan tufafi da dan adam zai sa shine ake ce tufafin alhariri ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce duk wanda ya sa alhariri a duniya to ba zai shiga aljanna ba anura kuma ba zai shiga ba zai sa na aljanna ba kamar yadda hadisi annabi yake ce duk wanda ya sha giyan duniya to ba zai shiga giyan wato lahira ba domin ita giya abu ne mai daraja a gurin larabawa shi yasa Allah subhanahu wataala yake yawan buga misali da ita a cikin alkur'ani yana da daraja aini yasa musulunci da bai haramta musu ma sai aka dinga bi kaɗan kaɗan kaɗan aka cewa ya tsalo na ka'an tamar wal maisir kulfi ma ismun kabiru wa manafi'u linnas ismu ma akbar min nafima aka na tambayar tana tambayar hukuncin shan giya ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka ce akwai amfani cikin giya akwai kuma laifi amma wa ismu ma laifinsa akbar min nafihima shi ya fi akan amfaninsa aka ta ragewa aka ta ragewa har aka zo aka hau muƙamin da ake cewa wato an haramta magiyan gaba ɗaya ya allazi na amanu innamal qamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fattalibu la'allakum tuflihun aka zo aka ce an haramta shi wato gabaki ɗaya shi Allah ya ce ta shiga ita kudan zuma akwai waraka a ciki ga mutane wanda suke masu wato tunani yin shifa'ul linnas inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaru Allah ya kore mata ta ci dukkan ƴaƴan bishiya sayyidina Ali yace karrama Allah wajahu dan Allah gura duniya ita ba komai ba sai ya sa mafi tsadan tufafi da ake sa alharini sai ya zamo amai ne na wani tsutsa tsutsa an ce wani tsutsa shi yake aman shi hariri ne a tara a zo a saƙa shi a haɗa shi kuma da auduga a yi tufafi da shi shine tufafin da kowanne tsada sai ce don Allah kuma ya gwada abun shan da ya fi kowanne daraja zuma sai kuma ya sa shi kuma kashi ne na wata kuda duk da malamai sun ta saɓani a kan cewa wasu sun ce ta baki take zubarwa wasu sun ce a ta wajen bolin ta kashin ta ne shi zuman da shauransu to amma an ɗauki maganar sirrin ali to ta kashin kashin wannan kudan shine mafi darajar abin sha shine mai yaye kuma cuta wanda an ce shi waraka ne ga wasu abubuwa to dan Allah ya gwada duniya ba komai bane su kiran aman wani tsutsa ne abin sha mafi tsadan kuma kashin wani kuda ne eh kaga wannan an gwada duniya duk ba komai bane in ji sai dana Aliyu karamallahu wajahu to sai Allah ya ce wallahu ne wallahu khalaqakum Allah shine ya halice ku sun mai tafaku sannan shi kuma Allah nan shi ne yake karɓar rayukanku Allah shi ya halice mu shi kuma yake karɓar rayukanku Allah ya tawaffa lamfusa hina mautiya wallati lan tamut fi manamiya yumsi fa yumsi ko عليها الموت إلى أجل المسلم ويرسل الأخرى إلى أجل المسلم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قد على الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسلم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shi ne mai karɓar rayuka ga bayi in da su Allah mai tawon kwallon fusa a wani aya kuma ya ce kul ya tawaffaku malakul mautin ladhi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'u Allah ya ce ka gaya musu ya rasulullahi ta tawaffaku malakul mautin ladhi wukkila bikum mala'ikan da aka dora muku mai karɓar rai shi ne yake karɓar rayukanku sannan kuma ku koma zuwa ga ubangijinku to Allah shi yasa mala'ika yake karɓar rai amma da izinin Allah subhanahu wataala a hakikani Allah shi yake karɓar rayuka wallahu ya tawaffaku wallahu khalaqakum summa yatawaffaku Allah shi ya halice ku shi kuma yake karɓar rayukan ku wa minkum man yardu ila arzal umr a cikin ku akwai wanda akan akan juyar da shi domin kun man yardu ila arzal umr akwai wanda akan mai da shi ya zuwa mafi kaskancin rayuwa shine akwai wani wani ana aiwansa a ranar ma zai tafi duniyan kawai ganin ta zai na wasu sakanni wani na wasu mintuna wasu wani na wasu sa'una wasu kuma na wasu kwanaki shi yasa ya ishe mu ishara ya ishe aya babba kai kanka baka sanya aka aka raya ka ba mutum ne aka aike su tare da kai rana ɗaya wasu suka mutu wani ma ta gwaye da aike shi wani kuma a gidansu da aike su tare wasu kuma sun fara tasowa ma domin wasu ma su mutu kuma kai Allah ya bar ka har ka zo ka zama wani abu baka san kai kanka da ka zama haka dan Allah ya gwada mana cewa rayuwar duka komai na Allah ne subhanahu wataala to wa minkum man yardu akwai wanda da sai muka tashi ya rayu yayin shekaru da yawa har ya zama منكم من يرد إلى ألزم الأمر يزوى مفي كسكنشي رايوة شيني يصوفة يداو كمان دا كما بدأكم أول خلق نعيد كما ينمك فاريكم farkon halitta haka da mu maido da mutum yana karami ba ya iya zama ya an tare shi da wasu matakai na taimakawa a zo ya fara zama ba ya iya rarrafe sai a zo ana koya masa yin rafan ya faɗi ya zo ya fara iya tafiya da ƙyar ya faɗi ya yi taka biyu ya faɗi ana ya fara iya tafiya har yanzu ana ce ya iya tafiya har yanzu ya ƙarfi ya iya gudu to mutum in ya ƙura rayuwar kuma sai ya dawo kamar farko sai ya dawo zama ya an sa masa fule wasu matasai fulallika an tare shi sai an masa waiji da garu sai an daga shi sai an kwantar da shi irin na karamin yaro tafiya sai da sanda yana yi na bari kaga an dawo wani kuma ya ila arzan ilmi likai la ya alama ba da ilmi shaya domin kada ya san wani abu bayan ilmi da ya rayu ya san wasu abubuwa ya san abu mai kyau ya san abu mara kyau ya san tajriba na rayuwa ya san ƴan uwa na zumunta ya san ƴaƴansa ya san wani abokansa ya san kaza ya san tarihi na rayuwa cewa waye gari yayi losing din normally ɗinsa ya manta duk abin da ya san shine Allah ce kai la ya alama dan kada ya san shay'an wani abu ba da ilimin bayan kuma abin da ya san da ya san wani abu kuma ya waye gari ya zo duk ya manta wa'innan abubuwa kai la ya alama da ilimin sha inna Allah ko hakika Allah alimu yawan sani ne kadiri ne kuma iko a nan wasu malamai suka ce alikai laye alaman nan ai likai laye amala sun yi tawilin ya alaman nan da ya amala suka ce ai kada ya aikata wani abu bayan abin da da ya aikata kuma ya girma ya yi ƙuruciya ya yi ya zo ya yi girma a yana gwargo ɗan shekara arba'in ya zo shiga shekarun tsufa ya yi wahala da jikinsa to kuma Allah ya kaddara abubuwan da suke aikata ya gama shi kenan sai a bashi kawai sunan na raye ne ba yi aikata komai abin da aka yi da shi in an yi ɗauki malaman da suke tawulin ya alaman nan sun fassara shi da amala to duk wannan kaga sun Allah ya lazi ne a tsakana kulle shi sun Allah ya lazi a tsakana kulle shi wannan aikin Allah kenan wanda ya kyautata dukkan komai subhanahu wataala to anan aka ce likai la ilmin ba da ilmin ba da ilmin shay'an din nan wannan irin wannan ya zo a cikin suratul wato hajj da Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mulgatin muqallaqatin wa ghayr muqallaqatin linubayyin lakum wa nuqirru fil arham ma nasha'u ila ajalin musamma ko ثم يخرجكم طفلا لكي لا لكي لا يعلم ثم ينقر في الحال ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرض الأمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا هكا الله يتشاء وانشاء لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الدرجة هامدة وإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنبتت من كل زوج بهي ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور الله يسامح cikin imani aga Allah subhanahu wataala ya turo ce in ma mutane muna kokonto in kuntum fi raibin min al-ba'd fa inna khalaqnakum min turab in ma mutane kuna kokonton tashin kiyama to mu muka halice ku fa daga ƙasa sannan muka mai da ku nudufa mani sun mummin alaƙacin muka koma gudan jini aka koma min mulkatin tsoka sun mummin mulkatin mukallaqatin wa ghayr mukallaqatin yurubai lakum wa nuqiru fil arham ma nasha ila ajal musul summa nukhrijukum dukula summa litablugu ashiddakum summa litakunu shuyukha wa minkum man yatawfi min qabl Allah dai dinga jerowa muka ajiye wasu a cikin ma'aifa muka fito da wasu suna jinjira jinjiraye muka tsawaita rayuwar wasu har ya kai mace girma ta zama alzalin umuri wanda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ya Allah ina neman tsari gare ka da tsoro Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni ina neman tsari gare ka ya Allah da tsoro kan na zama matsoraci to a cikin ƙarshen hadisi sai ya ce kuma wal kasali kan na zama mai kasala sai kuma sai sake Allah subhanahu wataala a annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a sai yake cewa kuma kada a maida ni arzal umri in zamo mafi kaskancin rayuwa wato kada na zamo na tsufa har na zamo na losing in memory na ba na gane komai kamar yadda wasu sukan zamo haka annabi ya nemi tsari da haka tare da cewa shi addu'a ai tsufa ko tsohon shekaru wani ruwayan hadisi ya yi ba to amma wannan an ce likai la ya alama ba da ilmin shay'an din nan kar ya zamo ya san wani abu bayan da abin da ya sani ya rasa duk abin da ya samu ya zubo ko ya ɗawaini ake da shi kamar yaro har ka ga wani ma ana nema ana nema Allah astaghfirullah ka zana ce wani ma in mutuwa shi masa alkhairi Allah ya ɗauki ransa sai da yi tsari a jikinsa ya yi bayan gida a jikinsa inda ya rayuwa mai kyau ba ya bi Allah tun na yaro kamar yadda malamai suka ce man kanat bidayatuhu hasanu to kanat nihayatuhu ahsan duk wanda bidayar da farkon ta zama mai kyau lokacin tunna karami aka koya masa zuwa masallaci aka koya masa karatun Qur'ani aka koya masa zikirin Allah da sanin muhimmancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka tashi muka ga shehunan mu suke mana a mana dinki a ce yau aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ma karatu ne ba ana koya maka ne ka san wane ne shugaba annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan tabiya da hadisin da annabi yace addibu auladakum ala salasi kisalin ub bi nabiyukum annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallam wannan makaranta ne annabi yace a koya ma yara a koya musu karatun alqur'ani a wani ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ku koya ma ƴaƴanku tarihin musulunci da yaƙoƙin da musulunci ya yi kamar yadda kuke koya musu surorin alkur'ani to dai annabi sallallahu zai ce a koya mana yaƙoƙi da musulunci da tarihin musulunci kamar yadda ake koya mana kamar yadda kuke koya ma ƴaƴanku karatun alkur'ani to me kake fito da koya musu kuma buɗe musu makaranta don koya musu san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe wannan shine aula ko wa a'ala kuma wa a'azam wannan shi ne fi cancanta ya fi ɗaukaka ya fi kuma girma a koya ma ‘ya'ya san annan Muhammadu kamar yadda iyayenmu da shehunanmu suka koya mana to idan mutum ya zamo an ce ya kyauta ta rayuwarsa ya tashi a sanin darajar annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da jin yabansa da yawan masa salati da in an ce annabi ya faɗi magana ka shiga hankalinka ka san girman wa ya faɗi wannan magana to mutum in ya samu irin wannan rayuwa ya tashi akan zikirin Allah da karatun alkur'ani to sun ce irin wannan tsufa na ya rasa kwakwalwansa ya losing ɗinta ya losing ɗin memory ɗinsa ba zai same shi ba ba zai zama ya samu arzal umuri mafi kaskancin rayuwa ba ba zai zama ya zo irin kamar da aka ji wasu ana faɗan cewa mutum ya girma sai ka ji wani ma ya koma na ihu ko wata ta koma tana ihu kamar yadda Allah ya soke wata rana ba na man cewa muna yara an taɓa zuwa wani gida wata tsohuwa an zo ana wasa wuka sai kawai ta fito tana ihu ta fitar gidan sanda aka kamo ta wai da a zo a yanka ta to kaga irin wannan in ta bibiya da sannu Allah ya sauke zaka samu ba ta ba Allah lokacin da take kuruciyanta ta gama sharholiyarta ne malamai ka ce ne mutum ya ba Allah ya tashi da kula da lamarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ko da shekara ɗari da nawa ne bare samu irin wannan rashin kwakwalwa din ya zama ta dame din sai dai wasu abubuwa su sanya jikinsa sabila da yanayin jiki din ta ɗawainu ta kura iya shekarun kuma za ta komawa baya ne yau da lafiya gobe ba lafiya amma yanzu mu yana wasu abu na abun kunya na abun tsoro har ka ga wani ma ana rufe musu ƙofa suka ce duk wannan alamu ne shine arzalul umur kenan ya rike shi bai ba Allah lokaci shine suka ce wanda farkonsa ta zamo mai kyau man kana nihayat bidayatu hasan wanda farkonsa ta zama mai kyau to kanat nihayatuhu ahsan karshen sa ma da ta zama ita ne kuma mafi kyau sai gana ƙara shekaru na ƙara daraja ana zuwa yana faɗin tarihoyi shi yasa ake so mutum ya zama mai yawan karatun alkur'ani mai yawan zikirin Allah mai yawan istighfari to bare tsinci kansa a cikin irin wannan rayuwa ba wallahi tawfiqu والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد الى عذاب الامر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان الله عليم قدير والله فضل بعدكم على بعد في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون
والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء أفبنعمة الله يجحدون Allah subhanahu wata'ala ya ta jero mana wannan wallahu wallahu kamar yadda yanzu muka ce ya ce wallahu khalaqakum summa yutawaffakum to nan kuma ya ce wallahu faddala ba'dakum ala ba'lin fi rizq to a gaba ma zai sake ce wallahu haka Allah subhanahu zai ce wallahu ja'alakum min anfusikum azwaja to haka Allah Allah ya dinga tabbatar ma kansa da wahdaniya da kuma allantaka ilahiyya saboda haka wallahu khalaqakum wallahu faddala ba'dakum Allah shi ne fifita shashinku, faddala ba'adakun ala ba'adu fi riziki, Allah shi ne fifita shashinku a bisa shashi a cikin arziki, ba Allah yi Allah bai arzikin buɗe ba, wani yana da jari na miliyan goma, amma a wurin wani ba jari yake da shi ba, a wurin mai jari mai miliyan ɗari biyar, ai mai miliyan goma ba jari yake da shi, ya yi miliyan ɗari ma. to haka mai biliyan haka mai tiriyan haka Allah ya fifita junanmu da haka Allah ya fifita mu da yi buɗe ba kowa da irin arzikin da Allah ya masa kuma arziki da na hissan da na ma'ana yawa arziki irin ta duniya da kuma arziki irin ta lahira ma'ana imani ce kowa da irin imaninsa kowa da irin kusancinsa da Allah subhanahu wataala abin da wani zai iya yi wani shi ba zai iya yi ba ta da imani yanzu wani ba zai iya fitowa ya fito tsakiyar gidansu ma da karamar riga ba zai iya ba yana jin kunya su biya da matsayinsa amma wani ya ya fito har an gowansu daga jeren wando daga shi ɗan shi da t-shirt duk cibiyarsa a waje to shi ma haka wani kuma iya anguwan ne za ka samu ba zai iya zuwa kasuwa haka ba amma wani kuma shi kuma ba kasuwa ba ma har wani gari ya kai maka haka to haka ita ma rashin imanin ƙasa-ƙasa ne imanin ma hawan hawa ne har kuma dukiyar duniya hawan hawa ne kowa Allah dai ya riga ya mana baddala ba'dakum ala ba'din fi rizq fa man ladina futilu bi rizqin ala ma malakat imanu Allah ya ce menene waɗanda aka fifita su da arzikin su menene aka ga sun juyar da shi zuwa ga abin da hannunsu damacin su ta mallaka fa man ladina futilu bi rizqin ala ma malakat imanu wa hum fi sawa'u kuma suka zamo ɗaya suke fahim fihi sawa kuma ɗaya suke a ciki a cikin wato arziki ɗaya suke an fahimci magana wato Allah ya ce wane ne wanda muka fifita su a arziki din suka mai da arzikin ɗaya a suka mai da arzikin wato daidai da su da abin da damacin su ta mallaka misali mutum ne mai arziki ɗan kasuwa ko sarkin gari mai wani sarki ne muka ga abin da ya mallaka na arziki da shi da fadawansa duka ɗaya suke akan wannan arzikin yadda motan da bafaji zai shiga ko motan da sarki zai shiga ita bafaji zai shiga irin abin da sarki zai ci shi shi ma zai ci irin gadon da sarki zai kwanta shi ma shi zai kwanta an fito fa da irin gadon da sarki kujeran da ya dauka shi ma irinsa irin kayan da sarki ya sa wani masarauta ne ake haka babu wani mai arziki ne da yake juya kasuwansa irin yadda siran da zai sa da abincin da zai ci a gidansa irin yaran shagonsa shi ma irin suke ci wani mai arziki ne babu to shi ne Allah yake ce fa mallaji na fuddilu bi rajulihim alama malakati manu menene abun wanda muka fifita su da arzikin nan suka juyar da arzikin su zuwa ga abin da bayin su zuwa ga abin da damacin su ta mallaka wato bayin su kenan suka juyar da arzikin suka hada wuri ɗaya da ku da bayin su fa hum fi sawau ɗaya suke yanda bawa yanda mai dukiyar zai shiga ciki yayi da anasha haka bawan da shi ma zai shiga yayi da anasha yanda sarki zai abin da ya zo da dukiyar haka shi ma bafajin sarki zai wane ne suke haka babu Allah ya ce to abu bi nimatin la ya yanzu da neman Allah ne kuke jayayya ni kuma da na halice ku tun ba ku na ba ku lafiya na ba ku hankali amma ku zo ku ce da ni da gumaka duk ɗaya nike gumaka ni na halice su ba ku ce da ni da gumaka su da ba su komai ba su iya komai eh? amma ku ce da ni ni rabbul izzati an yi adalci a nan ba ya adalci ba to sabi alaka Allah ya ce abu ni matin la yajaru yanzu da niman Allah kuke jayayya Allah ya muku komai ya ba mu lafiya ya ba mu hankali karewa ma fa shi masu bautan gumaka ba mutum ba shi ne ya dace ya duba itacen da ta dace ya sassako ya zo ya hada ubangiji ya hada Allah kan da shi waye masa itacen Allah subhanahu wataala to wannan jayayya ne da niman Allah na'am
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم من أزواجكم بنين وهفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وافرة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون والله الله shine wanda ja'alakum shine ja'ala nan suka ce yana ana nufin khalaqa ne wallahu ja'alakum Allah shine ya halitta ya halitta lakum gare ku ya halitta muku menene min anfusukum daga gare ku daga jikinku ya halitta ya ya halitta muku azwajan mataye anan ishara ne Allah yake zuwa ga babanmu annabi Adamu alayhi salam daga jikinsa aka yi hawa'u matansa ku da yawa ayoyi da aka ce Allah yakan faɗa ya ya nasu ta ku rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba Allah yana ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya kuma daga wannan rai guda ɗaya ya halitti matan wannan rai ɗin ya cire musu mata a jiki wa khalaqa mina zawja wa bassa minhuma rijalan kaseeran kuma ya tayar da mazaje da yawa da mataye da yawa daga wannan mata da miji din ne annabi adamu da kuma hawa'u wato Allah ya kara musu yadda wallahu ja'alakum min anfusikum azwajan wa ja'alakum min azwajikum banina daga cikin kuma matayenku sai ya muku ƴaƴa maza wa hafadatan ya muku kuma jikoki daga jikin ƴaƴan kuma zaɓin kuma ya muku jikoki a nan malamai suka ce to Allah ya ce wa ja'alakum min azwajikum banina Allah kuma ya halicci ƴaƴa daga matayen ku ya muku ƴaƴa sai aka ce aka yi idafan ƴaƴan zuwa ga mataye kaman koyi su mata su kadai suka tsuguna suka aiwu ba namiji to sai malamai suka ce a hikiman da Allah ya sa ya faɗa haka ai shi namiji tun sa'in da in Allah ya kaddara da a samu cikin ɗa ko ‘ya, tun sa'in da aka yi kwanciya, aka ya sauke abin da Allah ya nufa na halitta daga jikinsa ya koma jikin mata, to a jikin mata da aka tasarrufin ɗan adam, kamar yadda muka faɗa ranar cewa tun yana mani ya koma gudan jini, ya koma tsoka har a zo, kamar yadda Maulan Bishe yake faɗa cewa a turo mala'ika ya yi rafta a jikinsa na ƙashi. a buga masa rabta tukunne a zuwa ya ba masa nama kuma a jikinsa to su biya da haka to duk wannan kaga shi namiji bai da kyau da wannan an riga an abun shi yasa a jikin mace aka ta wannan tasribi din kuma ita ta zo ta tsuguna sai ta aiwa yasa aka ce Allah sai danganta ƴaƴan daga gare su kaman kai ka ce zallan su ne suka yi aihuwan ba tare da namiji ba su kuma ƴaƴa din sai aka cire jikoki gare su to malamai sun tafassara akan hafadatan din nan yawwa hafadatan an ce akwai almajirin imamu malik ibn al-qasim ya tambayi imamu malik cewa da Allah ya ce waja'alakum min anfusikum azwajan waja'alakum waja'alakum min azwajikum banina wa hafadatan menene hafadatan din sai imamu malik ya ce khadimai masu hidiman gida idan da hafadu yana iya ɗaukan alhadim mai hidima sannan abdullahi bin abbas ma ya fassara cewa hafaratan din nan ya ce a awan mataimaka masu hidima imam malik ya ce masu hidima ya ce kuma mataimaka duk zai iya ɗauka allah da cikin ya'ya ya muku mataimaka da kuma wato a su masu hidima din sannan aka ce duk masu hidiman da su iya ɗaukan mataimaka din aka sake ci abdullahi bin abbas ya ce a hafaratan din nan ana nufin a awan mataimaka da allah ya cire muku mataimaka daga cikin ya'yanku to Allah dai ya ta gangarawa ya ta malamai suka ta bayani dai aka ce to wannan magana na al-azhari wanda ya ce a hafadatan din ana nufin auladil auladi ƴaƴan ƴaƴa e ƴaƴan ƴaƴa su wato jikoki kenan ba sune ƴaƴan ƴaƴa ba to sune hafadatan din to Allah ya cire muku wannan hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya azurta ku da gada da ababan ci na sha'awa masu daɗi wa hafadatan wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batil yuminuna yanzu Allah ya ce da ƙarya ne kuke yin imani ƙarya kuke imani wa bi ni'imatin lahi ni'iman Allah kuma yakfuruna ita kuma da ita kuke kafircewa to anan malamai suka ce ƴaƴa Allah ya kira su da ni'ima ƴaƴa Allah ya kira su da ni'ima tun daga shi da ya jero ya jero jikoki ya jero ƴaƴa maza ya jero jikoki sai ya ce afa bi ni'imatin lahi yanzu da ni'iman Allah ne ya kuruwa kuke kafircewa ashe ƴaƴa ni'ima ce babba kuma yadda ranar muka faɗa ba yau yadda zamani ya zo Allah yana gaya mana cewa ash-shaytan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasha wallahu kuma ya'idukum maghfiratan minhu wa fadl wallahu wasi'un shaytan yana tsorata mu da talauci shi yasa gana kai maganin wai eh an rage iyali sai ya rage yadda mutum ana ta yaushe ka iya ka iya ci da su yaushe ka iya shayar da su kamar yadda ranar waka hadisi mu kuma ga cikin a cikin Allah ya ce mutum ma tun na ciki an turo mala'ika ya rubuta masa abu hudu arzikinsa ajalinsa shi dan wuta ne ko dan aljanna ne duk ya riga ya gama gaya masa to yaushe mutum da aka zo kana ta daga hankalinka ka bar Allah da il ayyama taf'alu ma tasha'u fa ibn nafsa idza hakama al-qada'u inji imamu shafi'i yana wani baiti yana ce ka bar zamani ko ka bar kwanaki ta aikata abin da ta ga dama ka kuma faranta ma ranka rai idan Allah idza hakama al-qada'u idan Allah ya hukunta hukunci ko idan hukuncin Allah ya zama ya zama ya ya faru ya tabbata to kada kai bakin ciki ka bar wa Allah zabi Allah ya ce ƴaƴa wato ni'ima ne kuma ka lura annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana wato duk mutumin da ya idan mutum ya mutu ‘ya'yansa sun wato aikinsa ya yanke sai abu uku sadakatin jariya ko ilimi da yake amfani da shi ko ɗasani wanda dai dinga masa addu'a yanzu ka bar yaranka an ce kana da yara goma ana da yara goma kullum kowanne a cikinsu a bayan kamsu salawati zai karanta maka kulwallahu kafa uku kowanne da bismillah daidai yake da saukan Qur'ani kamar yadda annabi ya faɗa wallazi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu bi sulusil Qur'ani haka annabi ce na rike da wanda raina yake gurin sa shine Allah ita suratul ikhlas tana daidai da kashi 1 bisa ukun alqur'ani wato daidai take da izu 20 ita suratul ikhlas idan kai ta so uku tankar da kai saukan Qur'ani to yayin kan nan su goma nan kowa na karanta maka kullu wallahu kafa uku sauka goma kenan kullun kake samu idan kuma mutane suna cewa ne yaushe ka musu tarbiyya yaushe suka yi karatu kaza kaza to mun ga wanda suke da ƴaƴa guda biyu ƴaƴan su biyu ne katal amma duk lalatattu in dai ashe shiriya na daga cikin takaita yawan iyali ne to ai muna muna ganin wani ma dan san ɗaya ne amma lalatacce amma mun ga kuma wanda suke da ƴaƴa talatin ashirin da biyar ashirin sha kaza kuma da izinin Allah duk ciki ba ɗan shaye-shaye ba kuma ɓarawo to Allah ya sa mu cika imani sai da haka Allah ya gaya mana cewa ya jero mana cewa waj'alakum min azwajikum banina wa afaratan warzaqakum min at-tayyibat abadil batil yu'minuna yanzu ma je mu dinga imani da ƙarya wa bi ni'matin lahi wa yakuru muna kafirce ma niman Allah shine dan Allah ya baka yaya ta roƙon Allah ya shirye maka da ƴaƴanka kashi na addu'a iyaye kullum wannan ayar nan na alqur'ani malamai sun ce idan mutum na yawan yi to yayansa da zama mutanen kirki rabbana hablana من ازواجنا وذرياتنا qurratu ayni waj'alna lil muttaqina imama wannan idan mutum na yawan karanta wannan addu'a rabbana hab lana min azwajina ubangiji ka mana baiwa daga daga matayen mu ka mana baiwa cikin matayen mu rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina kai mana baiwa cikin zuriyar mu qurratu ayni ka mana baiwan sanyawan ido duk wanda ya mu'amala daga daga matan su zama mutane kirki da ƴaƴanmu su zama mutanen kirki duk wanda ya mu'amala da su ya ga nutsuwa da tare da su waje an nalil muttaki da imama ka sanya mu ko mu zama wato jagorori jagorori a cikin masu tsoron Allah Allah ya mana ka alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kullun addu'a da zaka ji iyayen mu suna tun muna kanana ba musamman nan ta ba har muka girma abin da muke ji a bakin su kenan suna suna yawan karanta ashe dan mu suke da da haka mutum ka bar wa Allah ya yi hukuncinsa abi bil batil yuminuna وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ما لا يملك لهم رزقا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات ولا شيئا ولا يستطيعون ويعبدون من دون الله سنا بوتا مون الله ما تغمى كاكين ما لا يملك لهم رزقا abinda baya mallaka gare su wani arziki minas samawati ala yamliku lahum rizqan minas samawati walar baya mallakan arzikin komai daga sama malamai suka ce arziki daga sama nan shine ruwan sama kuma ka san ita ce ruwan sama ba su yi saban su yi ruwan sama walar da kuma aka ce ba su zai cire wani tsirrai daga ƙasa ba ko ba arzikin ƙasa ko na sama ba su da ikon yin komai ma la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal shay'an wa la yastati'un ko kuma ba sa da ikon yin komai ma makawo kansu eh wala yastati'un فلا يضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون فلا تضربوا لله الأمثال kada ku buga wa Allah misali kada ku buga wa Allah misali inna Allah ya'lam malamai suka ce anan fala tadribu lillahi al-amsal kar ku buga wa Allah misali ma'ana kada ku kamanta wani abu da Allah wuce ai Allah in kana so ka gano shi kaman kaza da kaza shine Allah to kada ai haka Allah laysa ka mislihi shay'un Allah bai kama da komai walam yakullahu kuma kufuan ahad bai wani kini ko mutum ya ce ga wanda shine in kana so ka gane shekarun Allah ka duba shekarun wani subhanallah Allah bai da wani باي كما كومي سبحانه وتعالى فلا تدربوا لله الامثال ان الله يعلم حقيقه الله يسم وانتم لا تعلمون ابن كوب كسني با ان الله علم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا وهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى يتي ضرب الله مثلا الله يا بكون مثال عبدا مملوكا باوا ne wanda yake yake karkashin wani an mallake shi la yaqdiru ala shay'in baya da ikon aikata komai bayi da komai kuma komai nasa ne na ubangidansa ne na sayyidu ne shugabansa to irin wannan bawa wanda bayi da ikon ya je ya yi wani amfani nasa na kansa shi bawan wani to wannan wanda yake karkashin mallakan wani la yajiru ala shay'in dai ede wa man razaqnahu min narin kan hasanan dai ede wanda muka azurta shi da arziki mai kyau arziki wanda take kyakkyawan arziki bayan mun azurta shi da arzikin kuma fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jara yana ciyarwa kuma cikin arzikin sannan a ɓoye da sarari yana aikin alkhairi da shi yana taimakon marashi yana taimakon mabukaci yana taimakon mai bara yana taimakon wanda bayi da shi amma ba zai iya bara ba wanda Allah yake ce bisail wal ma'ruf to yanzu wannan zai yi ɗaya da wanda bayi da komai bayi da kikirici zaman wani yake yi zai yi ɗaya da wanda yake zaman kansa yanzu misali kamar a ce wani ne bawa da ke ƙarƙashin mallakan wani sai ko yanzu a ce da haɗa shi da wani amshakin ɗan kasuwa a taji a ce ai ɗaya suke a ga wannan hankali bai kama ba ko kuma yanzu misali a ce a samo wani mahaukaci tuburiyan mahaukaci a samo malami shehu malami mai hankali mai ilimi na kowane fanni mai azur mai karantar da mutane mai amfanar da halitta sai a cayar da shi da wannan mahaukacin da ya suke da alaƙe yi ai wanda ya buga misalin ma shine mahaukaci yawwa to sabila da haka Allah ya ce wannan bawa wanda ya zama mamluki din wanda aka mallake shi bai da komai nasa zaman ma ba ba zaman kansa yake yi ba bai da kuma koci kiriki yanda aka ce wannan bawa da bai da koci kiriki nan to shine aka ce misalin kafu to yanzu dai daya da wanda aka azurta shi shine mumini mumini Allah ya bashi lafiya ya bashi kuma arziki kuma yana bin Allah shi yana sadaka yana kyauta yana sare zumunta yana zakka yana wasu insani aikin addini da azo ana yi ya kawo guduma ya ba irin wannan yadda ƴan uwa suke tsayuwa a sha'anin wannan sha'anin namu na tafsir a yi ɗawainiya a yi ɗawainiya da shauransu duk kowane taku mutum ya yi a cikin irin aikin Allah to kowane taku ya yi la yusibu zama wala nasabu wala mahmasatu ولا يدعون موئلا يجيز الكفار ولا ينالون من عدو ليلة إلا كتب لهم به عمل صالح ولا يجدون لكم نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يدعون الواجع إلا كتب لهم ليجزهم الله أحسن ما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ya buga misali da sabbai ya ce kowane taku da suka yi kowane cincine suka yi kowane ishin ruwan suka yi kowane wahala suka sha kowane ishin ruwa ko me suka ciyar ko ɗan kaɗan ko me yawa ko abin da suka gani na bakin ciki ko na farin ciki duk abu wani motsi dai sai Allah ya rubuta musu lada mai kyau to haka aikin Allah take har gobe ko shawari ka ba ko farin ciki kai to ka shiga ciki to sabiya da haka Allah subhanahu wataala ya ce yarballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala shay amma razaqnahu minna rizqan hasana wa yunfiqu minhu sirran wa jara hal yastawun alhamdulillah balak sarul alamin Allah ya ce shi mumini shine wanda aka bashi arziki mai yawa mai albarka kuma yana ciyarwa yana hidima kuma Allah zai bashi arziki abdan mamlukan la yaqdiru ala shay wannan shine Allah ya ce misalin malamai suka ce misalin kafiri shi kafiri duk abin da ya aikata a duniya to a lahira baya da ikon komai da shi bare masa tasirin komai ba amma shi ko musulmi an ba shi imani an ba shi sallah an ba shi azumi an ba shi zakka an ba shi komai aka ba shi na farilla to akwai kuma na taɗan na nafila da aka ba shi shi ko yana in kaya a ciki shi ne fa wani tukumin sirran wajara to Allah ya tsawuya masala Allah ya ce shin wannan misali zai yi daidai kuwa alhamdulillah Allah ya godiya tabbata ga Allah balaksaruhum la ya'lamu Allah ya ce mafi yawancin mutane wato ba su da ilimi ba su da ilimi shi yasa suke aikata irin wannan aiki na'am وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم نعم الحمد لله sabila da tambaya da muke da shi guda biyu a wannan aya za mu tashi Allah ya kai mu gobe insha Allah kuma daga yau za mu fara wato amsa tambayoyi da muke da shi a ƙasa kuma gwargwadon hali za mu dinga wato warware su insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai tambaya na farko ya ce assalamu alaikum da fatan malam ya sha ruwa lafiya Allah ya ƙara wa malam lafiya na farko ya ce mutum ne yake neman mace sai shaidan ya kawata musu suka sadu da juna shin akwai aure a tsakaninsu
na to hukuncin dai hukuncin dai wanda shaidan har ya jefa su ga saban Allah suna neman suna wato neman aure kafin a yi auren suka yi zina akwai aure tsakaninsu amma da shirin bayan da za ka ji wasu suna faɗa cewa ai wanda ya duk wanda ya wanda shaidan ya shiga tsakaninsu a neman aure har aka samu har aka samu wato mummunan sabon Allah wasu zaka suna ce ba aure kwata-kwata a tsakaninsu akwai aure amma da shirin sai ta yi istibrai shi ne ya tabbatar da cewa ba ta da ciki in ya tabbata ba ta da ciki shi kenan ya su tuba ga Allah da iya musu aure ba kamar yadda wasu ke ce ba aure ba akwai aure in ta istibirai ya tabbata ba ta da ciki akwai aure na idan su tuba Allah sun aikata babban laifi kuma hakan zai sa su zama ba su amince ma junansu don illan mutum yana neman wata shaitan ya raya musu ta ma sha'an sai dan da su yi aure da ƙarshe ma yi wannan ga an zo an rabu zai dinga ɗaukan ta bata da amana za ta dinga ɗaukan sa bai da amana kuma ko an yi auren ma haka da a dinga kallon juna Allah ya sauke
tambaya na biyu ya ce shi ma dai yana kama da na farkon ya ce shi ya halatta mutum ya auri mace da ciki
eh to wannan kuma shine mafi muni ba a aure da ciki shi yasa ɗazin muka ce ne in ta istibirai shi yasa ƙur'ani ma ya abin da yace yace wa ulati lahmali ajalahunna an yada ana hamlahu ma'abuta mata ma'abuta ciki ajalin su aure ko ajalin ƙarewan iddan su ko sake su aka yi ko iddatul wafati ne ko iddatul talaki idda ne na shika ko idda ne na mutuwa to kwana ai in ta aihu ko shi ke ko yau misali miji ya rasu yana rasuwa kuma bai wuce da awanni ko mintoci ba ta aihu wata ta fita idda ba wani ta kaba da ta gama ta kaba matukar rasuwan san ya riga aihuwar ballantana kuma a ce an samu kwana ɗaya ko kwana biyu to tunda Qur'ani ya ce masu ciki iddansu su haifa cikin to ya dai kuma ya aure da ciki kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba sannan na biyu akwai hadisi da abu dawud ya rawaita da imamu imamu hakim ya kuma inganta shi cewa wani mutum anna rajulan tazawwaja imratan wani mutum ya auri wata mata falamma asabaha yayin da ya same ta ya tara da ita waje da haku bila sai ya same ta tana da ciki farfa zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai kai ƙara zuwan annabi fa farraka bainahuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan aure ya ce ba aure wannan tsakanin su da ba aure da ciki to ka duba wannan fa har an yi ne annabi ya raba hadisi ne ingantacce to me kake tsammanin kuma da ana da ciki kuma ai auren wannan ittifaqin ittifaqin malamai ba aure da ciki sannan akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma Abu Dawud ya rawaita annabi yake cewa la tu da uhamilu hatta tada ba a taken mai ciki mata in tana ciki ba a tarawa da ita har sai ta aihu ko cikin halal ko cikin da ba na halal ba to kaga wata yare ai aure annabi ya ce ba a tarawa da mata in dai tana ciki sai ta aihu malamai suka ce wannan umumi ne ko na halal ko ba na halal ba ba hali mata ai aurenta da ciki kuma a tara da ita imam maliku ya ce ya kawo wani hadisi ya ce ta gyara ka idan mutum ma mata tana da ciki aka yi aure ya san tana da ciki ya aure ta iyayen su ma sun sani to alƙali zai raba wannan auren kuma aure ya haramta a tsakaninsu har abada hukuncinsa ɗaya yake da matan da mutumin da ya li'ani da matansa misali wanda ya kora ɗa ya ce ba ɗansa bane ta ce ɗanta ne har aka ce aka yi rantsuwa ka san wannan akan kashe aure kuma ba aure tsakanin su har abada ko da da za su rage a duniya su biyu ne suke saura ba aure tsakanin su to haka shi ma wanda an san da masaniya aka yi auren ko da masu waliye ba sani ba shi ya san tana ciki ita ma ta san tana da ciki sai wanda daga cikin iyaye aka yi auren haka to alƙalin ya ji wannan ba zaman aure ake ba zaman zina ne da a raba auren kuma ba aure tsakanin su har abada kamar yadda annabi ya raba wannan tsakani akwai wata fatawa na imamu abu hanifa wanda yake cewa a wani ɗaya daga cikin maganarsa kamar yadda ya zo a cikin littafin al-muhtaru lil haskaki cewa abu hanifa shi ya ce idan wanda ba shi ya yi zina da ita bai aure ta misali mutum ya yi zina da yarinya da mace har ta yi ciki to shi wai ya ce in ba shi ya yi zina da ta cikin ba in wani ne daban zai iya aurenta in ji abu hanifa sai yake cewa a afwan abu hanifa ya ce ba zai yi ta aure ta ba abu ahmad bin hanbal ne ya kawo maganin cewa za a iya zai iya ta zai iya in ba shi ya zina da ita ba zai iya aurenta a wani kaulin sa ma ya ce ko shi ya zina da ita amma malamai sun ce wannan fatawansa gaskiya ta saba da wa'innan hadisai da aka fara idan da annabi ya ce kamar hadisi da ya zo a cikin abu dawud annabi ya ce la yuhillu limri'in yuminu billahi wal yawmil akhir an yusqiya ma'ahu zar'a dilli bai kamata ga wanda bai halatta ga wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya shayar da ruwansa magonan da ba nasa ba to shi sai ya ce a ai shi yana ganin ma'u sifahi wai ai yana ganin ruwan zina ai ba wani ruwa ne wanda da a girmama shi ba dan mata tana ciki ciki na zina ai zina ba ba wani wato wannan cikin ba wani ciki ne wanda da a ga alfarmansa a ce wani kuma bai dace ya kwanta da wannan cikin ba shi a kiyasin sa to malamai suka ce kuma ya saba da wannan hadisi ya saba da hadisin da muka kawo dazu ba la tudau ba ma hamilu hatta tada'a ba a tashi mai ciki har sai ta aihu ta da alaƙa shi ne wani da gaske neman ɗauko wannan fatawa na shi Ahmad bin Hanbal suna neman kawo wannan magana ce ai ga abin da ya faɗa malamai sun ce ya saba da alkur'ani ya saba da wannan hadisi ya saba da innan hadisai ma da muka kawo guda uku ta da alaƙa a kowane hali a kowane irin juyawa bai halatta mutum ya aure wato matan da take da ciki ba ba a auren mata tana da ciki wannan ittifaƙin malamai haka suka tafi shi kansa Ahmad bin Hanbal din da ya faɗi wannan maganan ya an yi tawili ne cewa ai wannan cikin ba wani a tunda na zina ne wai ba wani abun a girmama ne da za a ce wani bari iya auren matan ba kuma wani zance naka kuma ya ce da da iya ɗaura musu aure amma bare take ta ba sai bayan ta aihu kuma ɗa idan mata ta ciki to ɗa ana riskar da shi ne ma ita da cikin banza ne ita da yake rike da domin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa alwalad bil firash da dai abin da ake kira da to wanda aka same shi ne ta hanyar kunciyan aure amma wal akhiri hajir ko hujur sai yace amma zina dan zina shi kuma wannan kawai taɗewa ne ya tabbata da shi wanda ya zinan ba ba wani hukunci ba da ɗauki ɗan a ba ma shi wannan ɗin a sai dai yau irin yadda zamani ya zo mutum ya zo cewa shi a ba shi zai rike kaza kaza biya da rushin kunya yawa amma uwa ita za ta rike kuma yaron ko da an san wanda ya cike to ba fa gado tsakanin su dan dan zina baya gado kaman kafirci ne. da kafiri da musulmi uba yana musulmi da na kafiri ba gado ko da yana kafiri uba yana musulmi ba gado duka wannan sabiya da haka wannan shine a takaice ma Allah ya kai mu gobe da mu amsa wato shauran tambayoyi da suke hannunmu muna godiya ma yan uwa da suke taimakawa yan kwamiti da kuma masu sauraron mu daga nesa kuma insha Allah kowa masu neman addu'a a wurinmu Allah ya biya bukatan kowa na alkhairi Allah muna roƙonka muna tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam munan yanayin da yau duniya ake ciki na wannan annoba wanda kuma mun sani cewa laifin mu ne zahar al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li ziqahum ba'da allazi yamilu la'allahum yarji'un haka Allah ya ce masifa da barna ta bayyana ne akan ƙasa da Allah fasari fil bari wal bari a tudu da ruwa da tudu bima ka saba ce dinnas sabiya da abinda mutane suke aikatawa rizqan ba'da allazi amil Allah yana musu haka ne dan a ɗanɗana musu kaɗan daga cikin abin da suke aikatawa dan su dawo su koma zuwa ga Allah to Allah ka sani muna tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ruwan alola da annabi yayi da shi dan Isra'i da Iraki da annabi yayi Allah muna roƙonka don gana wanda yi da kai inda har yau ba a san ainihin hakikanin ganawan ba wa hawa ila abdi ma auha ma ka kabar fuad mara afutu maruna ala ma yara Allah muna tawassul Allah ka yaye mana wannan cuta wanda suka rasu a cikin wannan annoba Allah ka gafarta musu mu kuma da muke gare Allah ka kare mu ka kare masoyan mu ka kare zuriyar mu ka kare ƴan uwan mu musulmi duka da wanda ma ba musulmi ba duk Allah ka kare mu tabiya da isan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka dauke mana wannan cuta bijai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين